بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم يوم قوم قوة الجمعة الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da ɗaya bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da biyar ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na hudu a wannan sura mai albarka suratul mu'minun wanda za mu yi darasi na biyar kuma darasi na ƙarshe a surar muna roƙon ubangiji madaukakin sarki ya mana jagoranci wajen biyawa daidai da fassarawa daidai ya ba mu ikon aiki da abin da muka ji za mu tashi aya ta casa'in da biyu insha Allah ta'ala bismillah casa'in da da ɗaya kenan ku zanta gani
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون Allah madaukakin sarki yace mata qada Allahu min waladi Allah madaukakin sarki bai rike da ba ta ko da domin alwalad yana daukar da biyu shi da Allah madaukakin sarki yace yusi kuma Allahu fi auladikum shi da idan aka ce alwalad kuma ta ko namiji din kana malamin ta ce wasiya da Allah ya fara yi kenan ya fara yi wasiya dangane da kulawa da yaya kafin ya je a yi kyautata wa iyaye sai da gaske abin da ya kamata iyayen mu lura da kyau kenan cewa su ba ya suna da nasu haƙoƙi cewa sai da Allah yake a fara kulawa da ƴaƴa kafin ya zuwa cewa sai na irin kana jiwa da dai hausuna sai ga za ga wani lokaci da wani ya kai tsara gurin da ya dawo da ya dawo ya kwanta su kan da irin wayannan matsaloli cewa ba su ne mu sani cewa ƴaƴan mu suna da haƙƙi a kanmu eh kamar yadda muke da haƙƙi a kanmu wanda kuma akokin kamar da malamai da yawa suke kawowa kamata ya ce ko ya zama wajibi musamman matasan yanzu da suke ta aure ana da yin dabara sani cewa akwai haƙƙin kafin ka aure akoki guda biyu ko uku suke a kanka sai kana zaure yanzu ka fara zuwa da shi ya kamata ka san me haƙoƙin ɗanka a kanka to zai taimaka wa Allah ya saka samu sauƙin abubuwa to rashin sani kuma yana janyo abubuwa su dagule sosai da sosai to Allah bai rike ɗa ba na mutu komai gaba ɗaya kuma ana so a wari ana so a maganar maza sai a ce albani in maza ne kuma albana amma ka ce alwaladi to namiji da mace gaba ɗaya kowa ya shiga duk da cewa ana koya yara yanzu aka ce waladin sai a ce yaro bintin yarinya amma gaskiya waladu alwaladu yunus ne ya ce ga ko namiji kuma ya ce kuma to Allah yake da rikida ba Allah yana karɓe kanka dan dai da rikon ta ko ɗa a cikin mulkinsa da gudanar da al'amuransa to shi da yake maka hada Allah min waladi wa ma kana wa ahu min ila kuma bi wato bi kasance tare da ubangiji a gona a wurin bauta ba wanda yake hada ba kuma kace akwai shugaban kasa yanzu zai ga akwai mataimakin sa yadda in baya nan shi zai ga al'amura ya ci gaba da kulawa da shi to Allah mu da ubangiji zai ba shi da ni hada ba to shi ne yake idan in da ba a kai hakan da zaba kullu ilahi bima malaka da wata ran ya samu zabani kowanne ubangijin da yake bangaren ya gobe da abin da ya halitta a ce bangaren Asia da Europe gaba daya ubangiji kaza shi yake mallaka bangaren Africa da kaza ubangiji kaza shi yake mallaka to da wata ran sai a gaban ba kowanne ya gana ka kawai shine idan la zaba kullu ilahi bima malaka da kowane Allah ya ja na yau da gobe ai ba ta wucewa ga shi yadda kuke da mutum za wato auren soyayya ga da iyalin ka amma wata ran sai a samu sabani to shi ne da ba kullu ilahi bima khalaqa da kowane abun bauta ya tafi da abun da ya halitta wala ala ba adu ala ba kuma da dole din ya fi karfin daya ba ya da a ce karfi ya zo daya za a fara tsakanin Amerika da Iran ko da Iraki a ce karfin su dai dole wani zai wani karfi to sai yake wa subhanallahi lalle karfi ya tabbata da Allah da Allah madaukakin sarki amma yake ko dangane da abubuwan da suke suka yi dawa ayyuka da gaibi Allah shi ne madani abin da yake koyi wanda ayati kuma yake wato sanin ababen da suke jiri shine ajhada fata'ala Allah ya bukar go amma yake kuna ababen da suke aka jiri gaba ɗaya ya bukar go to sai Allah yake رب إما كليا مما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإما على أن نريك ما نعدهم لقادرون Allah mana cikin sarki yake kun shi ne rabbi ya ubangiji na in ma turiyan ni ma yu'adu in har za ka nuna mu abin da kake musu alƙawari na azaba rabbi ya ubangiji fala taj'alni fil qawmi zalimin kada ka sanya ni cikin mutanen da suke azalimi tunda Allah shi ne masu wannan gaggawar da faɗan maganganu iri iri to shi ne Allah mara hukumin sarki yake ba shi umarni a nan cewa yayi wannan addu'a cewa ya ubangiji in ma turiyar ni ai na azabtahu wa ana shahidun zalim ya ubangiji idan za ka musu hukuma ina nan to dai ke bala ta da annabi ya ubangiji kada ka sanya ni a cikin kamar yadda ya zo a hadisin Imam Ahmad da Imam Tirmidhi annabi alaihi salatu wasalam a addu'a da yana cewa wai za a rasa bi qaumi fitnatan fatawakkalu ilayka ghayra maqsud ya ubangiji idan kai nufin jarraba wasu mutane Allah ka karbi raina wato na gare da kaja raje ni da wannan jarrabawar da ta ba shine fatawakkalu ilayka Allah ka karbi raina ghayra maqsud ba da kaja raje ni to shine Allah bada hukun karfi yake da mana cewa wa inna ala an nuriya kama da aiduhum laqadir lalle dangane da abin da wato muka yi musu alkawari mu nuna maka wannan abubuwan mu ba iko ne a ga haka ba da da azabar da ta baka waje a nuna ba yadda za a yi kamar yadda aka yi wa adawa ko samudu sai a ware a nuna maka idan da cewa ga yadda za a yi musu amma ba za a taɓa ka ba Allah ya ce mun ga dama zai yi sai yi wa al'ummar haka kai mu ba ka kai kallo su kuma mu halakar da su to dai Allah mu hukun zargi yake na'am ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون Allah mu hukun zargi yake idu ba billati hiya ahsanu sayya wato kamar da martani billati hiya ahsanu sayya da abin da yake shine mafi kyau akan mummuna kamar da annabi yake cewa wa ajri sayyi'ata al-hasana kabiyar da kyakkyawan aiki akan mummuna kamar da kuma Allah ya gaya mana san cewa wala tasawi hasanatu wala sayyi'a idan qadil ladhi hiya ahsan fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatu ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa bi azmin azim idan yanzu kana da aboki to dai yana da hali baya baya baya kyauta baya sadaka baya wani alheri to in kana so ka koya wa shi kai ba kawai sai ka dauka wajen ran ka san ba shi da kyauta kawai sai ka dauka abu kaza shi ya san miliyan uku ce shi kai miliyan ɗaya ce ya sani kowa ya san kowa a ne ka ne in ba ya kyauta ba shi ya san kai ko ya maza to to shi a yadda annabi alaihi salatu wasallam yake yi kenan shi da ai kun ga lokacin da wancan ya dawo wanda yake nufin wato ya kashe annabi alaihi salatu wasallam da ya zo wata rana yana zuwa gaba da ta zo kula da baji dabbobi sanda guda ya tsara masa sanda biyu ya tsara masa sanda uku sanda uku sai da baji sanda da yawa wasu da ya fi goma idan ba kula da ne ke sanda guda ɗari ke ku so da aka ce da yau duka baji ɗari ɗari ɗari shi a ce da ya kosa kuma ba musulmi ba ne har ya biya ya tafi da ya dawo da kai ayo kamata bai kamata yanzu a yi wannan karanta kuma da ba ba ya zo da mummunan niyya amma annabi alaihi salatu wasallam cikin kan lokaci ya tafi a madina saboda haka sai zo yace ne ake faɗa a musulunta a shiga wannan addini nau sai dai a bakar mu sai ya musulunta ya kade dabbobin gaba ɗaya ya hanyar garin jira zuwa da aka ganki sai aka fara korin kai da sai kwana da kwanaki kana ya haka kuma sai yace ya ce na zo muku daga gurin wanda baya tsoron talauci ne ji hukum min indi man la yakal baqara na zo muku daga gurin wanda baya tsoron talauci saboda haka ya haka yace na musulunta wallahi duk yadda za ku yi jira musulunta to saboda haka wannan shine tilba abin da yake ya ahsan idan mutum ya yi babu muna ko dajin da yake ga mu kyakkyawa kalma wannan shine tabi'ar annabi alaihi salatu wasallam duk da cewa abu ne mai wahala ba kowa ne zai iya ba amma tabi'ar annabi sai man mummuna sai ba alheri shi za ka kace da aka yi maka wa maka yanzu wannan ta kore shi daga mahaifarsa ba mahaifarsa amma da yazo aka kakkawa su sai ke cewa sai kuke tsammanin zan muku da kuke tsammani kace mun san ba ka rama mummuna da mummuna haka ta ga wanda sai da ya yi idan hu ba an ji musulunta da duk da guda suna yin ka duka da yawan su wannan abin da ya musu da yawan su ya za su da sun musulunta da yawa to wannan da ne waɗanda wato za ka idan mutum ya kokari zai koya ko ko shakka babu zai riba da nasara abubuwa da yawa a kowace irin tafiya za ka kana yi wa musamman kuma bayarwa za ka wanda yake za ka tafiya sai dawo gurin da yake yi ranka saboda kawai kana ba shi abin duniya sai ka jira ba dan ba sana da kai da kuma yana cikin masu cine ba da zakin da kaza da kaza da kaza to jira Allah ba ku san dan yake yi wa to a maida wato mafi kyau ba ma da kyau ba sabon sai ya wato a maida abu mafi kyau domin wakan yakan kawo sakamako ne to Allah yake nahnu a'lamu bima yasifun muna tare da ababen da suke kafaitawa dangane da wato yin biyayya gare ka sai Allah yake وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون Allah madaukakin sarki yake wa kun ka ce rabbi ya ubangiji a'udhu bika ina neman kai a gare ka min hamazati shayatin daga tunkudewar shaytan tunkudewar shaytan shaytan nan kuma guda biyu ne akwai shayatin jinni akwai shayatin in to Allah ne da Allah sallallahu ya gaya mana cewa idan shaytanu ne waɗanda suke na wato aljanu ga abin da za su yi sai kai addu'a duk lokacin da Allahumma ya a'udhu bika min al-harami aka annabi yake bada a cikin hadisin Abu Dawud ya rawaye wa a'udhu bika min al-hadami wa min al-jalali wa a'udhu bika an yataqabbala min shaytanu 'inda al-maut hatta lokacin da mutum zai mutu kun ga hadisi ya tabbata Allah alaihi wa sallam yana cewa kullum sai mala'ikan mutuwa ya kai wa kowanne mutum kowanne mu'mini sai ya saba ziyara sau biyar a rana shi za a yi cikin nan lokacin da kika jiro da miro fa inna hu mulaqiku wallahi da yazo ya saba ce wai a ranka wata rana annabi alaihi salatu wasalam ya ga wato wani mala'ika Allah ya makka da jiban malakul maut akan wani mu'min sai ke cewa bawan Allah ne kawo ba kuma kan wannan mu'mini bawan Allah sai ce ai ya annabin Allah Allah ya turo ni ne yanzu in shawagi a kan sai ai kullum haka muke mu'mini amma wannan sauran da wasu an umarce ni kullum ne sai mala'ikan mutuwa ya zo sau biyar sai ya yi sai komo sai ya kama ziyara to shi ne abin da ake tsoro kar ya kama ziyara lokacin kana yi wa Allah ta tsara kuma ya zanto a daidai lokacin za a tsare ran kaga mutum ya yi fatan bakatan da ke ya kawo ziyara lokacin za a tsare ran domin umarni za a baki idan ya zo aka baki umarni kan wucewa ne to shine annabi alaihi salatu wasallam yake addu'a kullum yana cewa ya ubangiji ina neman kari a gare ka daga tsufa wanda irin tsufa tsufan da zai mutum zai rikice gaba daya wa a'udhu bika min al-hadam ya ubangiji ina neman karin ka daga ruto wa kiba wani guri ya ruto ba wa min al-gari ko mutum ya dirbiya a samu ambaliya ne sai mutum ya dirbiya a ruwa wa a'udhu bika an yataqabbala min shaytani 'inda al-maut ina neman tsari a gare ka daga hujjar ke kan yayin mutuwa domin lokacin da mala'ikan mutuwa zai kama ziyara shi ma ke nan zai shi da yawa kamar da imamu Ahmad bin Hanbal wata ne yayi wata rashin lafiya kafin ya rubuta a kwanci aka jera yana cewa kalla kalla yana da kalmomi bayan ya farfado aka ce yayi shi kan ne lokacin da yawan nan kuma ya zo yana yana cikin jira to ake har ka da mutane ba yana kan ka kan gaji yana kallon sa shi da kansa mutuwa jiri ko da ka bara jin dora gaji da jira yana hawa shi kenan ya tsani babban ne shi kan jira yayin da mutum zai mutu ba wallahi ba zai kare shi sai ya zo an yi gugurbi shi da kullun tsarin da ake cewa Allah sai ya yi kokari da ya jira ba da Allah da san rayuwarsa yana ba wannan ya zama sai ba domin da ba mun zuwa yi la ga ujanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لو كواي سوى وأن أبو بور الناس في أسكت. zo da haka kullum ka ji ka da wuzari kamar da mutum kai ne yake fada cewa ai da mutum da zuciya da kan sun fi karfin da Allah ba ta kai wa dara kullum da mutum ya wa Allah sai ba da misali yake kamar mutum da yake da zai yi wuta to kin ji ba wata hanya in ba wannan gurin ba yace shi karar zai ji kawai wani katon kare yau kansa ya dau dallaje ya kama zuga je ya dau madoji sai ya kama zuga je yana ana haka sai hango uban gidan karama karkashin bijiyar da huta yake idan bai hankali ne yake ya rage ne ji sai kara gurin ne tsara yana kwanta a gurin da kama dawa in yi maza ala ga ji ba ku ji wallahi rabbil ala to ka ga min ba da aula wai ubangijin zuciya da ke dan da Allah to shi za ka yi wa kara shi kada zai ga maganta ba amma da baran cika bauki ta fuka bunka in ko da zuciya da wata da duka sun fuka bunka Yadda da Allah ayi ka ta sallama yana cewa a'udhu bika ina neman kari a gare ka. Ya Allah daga kaza da kaza da kaza. To annabi ya nemi kari ina gari ko kai. Din ba ji aula ke. To saboda haka wannan shine Imam Ahmad ya rawaito. Sannan bayan nan Abdullahi bin Amr bin al Ya rawaito hadisi daga mahaifin sa yake mahaifin sa Amr bin al-As kada kana annabi alaihi salatu wasallam. Yake kullun suka zo kwanciya baki in dai ya aikata abin da bare kullun sai ya ji a addu'a bismillah a'udhu kalimati llahi tammati min ghadabi wa iqabihi wa min hamazati shayatin wa an yahduru kullun sai ya duba ayyuka da ka bala kuma sai a koya ma a ce to kaje karkai idan baka bala ba kullun za a biya ma saboda a nemi kari daga wato kullun ke ka kullun ke ka saboda haka duk wasu dabaru da za a zo da iri iri na jan matsayi da rinji lafiya lau amma bayan sati biyu uku wani ya ja shi aiki ja shi take kan nan da saboda har ka ce nan zaka ba a ba a wato ba a kankamo a ina yau ba da wannan misali yanzu mutum zai zo za ka ga ba ka iya cin naira hamsin ɗinsa abokinsa amma da ya haka ban zafi zai iya ba ka dubu biyar kyauta kuma shi ne a mazafi da yakin kenan bujjaje da ke da kuje ya tilar daji ya sa yi ma abin da ba daidai ba illa zuwa rage da za ku ga ku biya dije ki biya mu amma wani abu da barna ne sai ke na dubu biyar goma shi ne abu da ke da in kana neman tsari a gurin Allah daga wayannan to sai Allah ya tsare ka to shi ne yake zuwa ko rabbi a ko da bika min hawa zaki ya in karka fara wannan addu'a ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga zuwa take gano dan mutane da aljanna wa a'udhu bika rabbi an yahduru ya ubangiji ina neman tsari a gare ka an yahduru da kada ta halar duri ke gano mutane da kuma na aljanna shi ya a'udhu bika rabbi an yahduru sai Allah ya ce حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزق إلى يوم يبعثون Allah madaukakin sarki ya ce a ta idza jaa ahaduhum al-maut har sai mutuwa ta zo wa ɗayan su yayin da gidan ya dubbe je je ba ji a cikin tsira ya san kan gurin da ba ba wa su wani da ba ta kullewa yana ga wannan shirman kuma sai mutuwa ta zo ba yana ko shi an da mutuwa za ta yi maka sallama qala rabbi ja'u sai ka ji ya ya ubangiji sai ja'u ku dawo da ni allolin guda nawa ne Allah ne ne amma sai da jira ba da jami shine ba da yake ce yin da on bi ma'ana in ji an yi in ji an yi kalmar ji aka fara din da Allah ka dawo da ni ka dawo wai abai da shi duniya sai a wuce shine yin da on wasu malamai kuma suka ce a kalma ce ta girmamawa kamar da aka zo mutum ya fada a gaban hakimi ko mai girma sarki ko kaza sai ce ranka ya dade ya ce abin da kuka ci wai irin wannan salon ne laraba suna da jini suna kan girmama ka sai su baka gani ranka ya dade irin wannan kalmomin ai shi kare ne ba wa amma ranka ya dade sai abin da kuka ci irin wannan to laraba suna da wannan kalmomin to shi ne kuwa sai irin ku dawo da ni la'alli a'malu salihan wata kila ba wa abin kirki a duniya ne shi ma da nake cikin abin da na wani sai Allah ya ce kalla sai ya nufi kuma an ba ka dawa shi ne magana da muke kai a baya cewa Allah mu dauki zargi ne raya sai ba ka lafiya to da ma ya ba shi sa annabi alaihi salatu wasallam yake cewa idan mu amsan qabla khamsi kalimatu abuwa biyar abun biyar zuwa hadisi ibn abbas kuma ni wannan fa da duniya da lafiya duka tsari da misali misali ba za mu ga abin da ya shafi duniya a duniya ce idan kana zamu dubu ɗari biyu wata to riba da ta shine ka iya kabira da yake da misali duk mai wani da dabara idan yana zamu dubu ɗari biyu wata to kada ya yi rayuwar dubu ɗari kamata ya ce ta dubu wannan shine riba da rayuwa shine za ga mutum ya kai matakin da wato misali da yawa yanzu wallahi da yawa da yawa al'umma yanzu da kureshi ne yake da su musamman mata to amma da kuma su ma da kureshi ne canza rayuwa da aka zo kawai zai mutum ya kasa juyewa saboda bai yi ba rayuwar ta kala ba mutum nawa kake gani yanzu sun yi ridaya amma lafiyar su lau me yasa ya yi da rayuwar ta kala zai iya rayuwa yanzu mutum da ka sani sun kare a rayuwa amma yanzu akwai wanda na sani kafin ya rasu sai dai a tsara miliyan aka tace man miliyan ishirin da hudu amma wallahi ba za ka gane ba har kasuwa a aka je a kasuwa ta nan kan aka faga masa gado aka ɗewa wannan kuɗi a cikin yadda akwai miliyan bakwai ba ta gaba amma wallahi sun yi gila kuma ba kuɗi a tun daga lokacin kuɗin da ya naga amma sai ya ci gaba da rayuwarsa har ya koma zuwa ga Allah amma a zo wanda na sani a yanzu yana nan da ransa yana da jagora manya manyan jagora sun ga da kwari sun fi guda takwas sun da su goma yana yin ciniki ya doki miliyan takwas a rana amma na yana samun rikakken sai kwalwa ta guda yanzu yana nan wani a ɗauke su wata rinka dawo wata rinka koma yana nan har yanzu a wani saboda an kai matakin da wai kawai yanzu bayan ciniki ne yawa sai bai gudu mutane bakwai a rana ba kuma wallahi inda a ce zai gauna misali ba komai babu wannan kasuwancin yana da cikin da yanzu sama da miliyan arba'in da har yanzu wajen su ne don ya tuba kaga wanda yana da yanzu ikkanin kankan gabda kan hayata da kaula mutu idan kana riba kana samun naira dubu ɗari to kamata ya ka auna yanzu cewa daga dubu ɗarin nan idan na yi za a rau za a kama da yake dubu talatin ce ko arba'in to kawai ba za su rayuwa irin ta shi ke nan iyalin da su saba da wannan kai haka saba kowa ya saba a haka sai ka zauna lafiya amma akwai al'umma da wannan farkon al'umma gaba ɗaya yanzu da yawa za ka ba ta iya rayuwa shi za wani bawan Allah wanda shi ne nan waje da zuwa ziyarar shi da ya tashi kafin ya rubuce cewa yayin da yake ba fa abin da zan bamu kudi sai ya ci da kudi na wallahi gida ɗaya wani ko ba da jira mu ce da wani malami na yana mun gida yake ta ga wannan gida kawai amma kuma kafin ya kowa dai da wani gida ya yi amma ba sauran haka kawai kowane har kawai ya zo zauna sai ya sa a jira gida kaza kawai sa gwanin na ba da duban na ba in lokacin umara ya zo ya kuɗi ya zo umara ya kuta wa Allah ya huta da kuma azumi ne wallahi gida ɗaya ba shine muna yi rawar ne ce mun bazari wa yanzu alkawar yace mu ai ma dukkan bari wani ma haka suke wa sani wani da Allah gobe da kai yake wa su ma su ma suna da wannan ɗabi'a kawai ɗarka ta yi sai ƙari mulaka to saboda haka dole ne al'umma ta koyi irin wannan cewa kada mutum ya zo rana ɗaya kawai da ake wani mutum ya samu karyewa arziki sai ka ta zuwa rasa ƙwaƙwalwarsa gaba ɗaya al-yaqin wa tawakkul na ga yawa wasu ba za mu na kan shari'a da salihu nake muku gane saman tashin din ba ba ku gane hadisan ba da malam nawawi ne yake babu yaqin wa tawakkul me yake nufi me yake nufi sai ka ba da kanta me kuma tawakkul in ba haka mutum ya yi dan za'a dan biya hadisan za ka ga ba ka da yaqin ko ba ka da tawakkul sai ba su misali ne kamar kai ne yaran ka biyu hakan da Hussein ya ka zo ko kuma musamman cikin a matsayin ki na uwa aka zo za a yi ki kira bukatar gudunmawa akwai abin da kira bukatar ce wa kai amma ba ku to sai aka zo ragowa kai haka za a gano ragoma Hussein ma zai kawo yau ke ba ku kawo ranar laraba kuɗi ba ku ji a ƙasa sannan ran laraba na ake bukatar kaya a amfani da shi saboda haka sai kan haka sai kayan da yake so da naira ashirin ne sai wata makoci yake ta kawo kayan da ke gaji kin tabbatar za ki bata kayan nan ko za ki bata kuɗin ta ranar laraba shi ne kawai ka yi da ga kaya amma dai a tabbatar za a bata kuɗin ta ranar laraba sai na ba ku misali na ce to idan ke ke yanzu kayan nawa za ki ɗauka wanda yake da tabbas sai kace ne a goma nake mu yi ta take zo tana tabbatin mu adam da ni ba ba ta go da ne ba alƙawarin kuɗi yanzu za ka fara kuɗi amma go da ko ma ka bani amma akwai aka wani malamin da yake cewa wani babban malami ne a garin nan yace yace wanda ran yake a kama wani abu ka san mu kallahu kace ba da kuɗi yace akwai akwai akwai wani da wani za su kawo mun wato za su kawo mun zakka Allah ya karba kallon yace ina in ba ki kawo ki ki haram la yan kusani yace wanda ni ne guda biyu ba za ka waya gaba eh wallahi za ka kawo saboda ni yace za ku zauna ne rago ba saboda irin wannan zai kawo sai na ce dan Allah ku ne wa Allah irin wannan yadda idan Allah yake zai kaza sai waye um a cewa ya wani da aka daga ibadi an yi fa in ni karibu wujibu da awata da ibada sai ke kan yadda jibuni wali ummi bi ku nemi amsawa da idan addu'a kuka dai sannan ku imani da joran da dai addu'a kana ta wannan abubuwan guda biyu mu ga kan mu gaskiya wannan abubuwa su yi tsayi da dai babu shi ka babu alheri wa tawakkul kana da wannan babu shi to shi za mu je za ga mutum ya raba kama yana jin cewa ai kawai a bala ai wannan ai wannan hadaji din yake fuska da biyar ai tawabi a gaba sai ga wani bakawo yana Allahumma rudda ilayya rasul Allah sai ka bai kin da baya gani yake mun duka ka da Allah yake al arabta ni ke ya yake ni hadaji yake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai wa dino sai kake addu'a nan yace kwanan da ana yace ki kuna ra da wallahi na da da himma idan da garo na kaje ka ka san wallahi ba bai ba idan da ya dawo me yasa saboda ke ziya ya fito da jira ya ko ba ga Allah jalla aka abu yake a wannan Allah sai ko ba ga Allah ya ubangiji ka dawo da ido na in baka dawo da ido na cire mana gaba daya yanzu bai raba kafa ba wannan shi ne da yake misali da biyu irin abin da annabi Musa ya lokacin da Fir'auna ya fito a gaba suna ajiyar ruwa ko ga Fir'auna da tawaga su kuma da mutum dubu ɗari kowa da bakamansa mutanen annabi Musa ya ji wa ta ce ya Musa inna da mujrakum ya annabi Allah shi ke ran ba mu yake kalla yake wallahi ba za ka ba mu ba ga su da kuma suna ganin su yake inda ma'iya rabbi ta ya hadi ubangiji na yana tare da ni zai ciye da ni kana da irin wannan yake to wannan abubuwan da mu ta halarta wa shi ayoyin suna nan hadisan suna nan amma zuciyar ki ta shaban ba ga su ba su da yake wallahi ba za su kama ruwa inda mariya da zuciya ya yi ubangijin mu na tare da mu shi ne gire mu kuma ban gaba suna gama mu za sun gama zuwa gaba ɗaya Allah ya halaka da sai da ku koma ga tsaura amma shi da su ba shi da matsala yaqini kenan Muhammad bin Maslama aka ce da za a ce da shi gobe za ta ji alkiyawa ba zai ƙara wata ibada akan wanda yake yi ba domin ibada da yake wa Allah shi yaqini yake ya yarda cewa abin da Allah yake duka gaskiya ne saboda bautar da Allah har ni da kai yanzu aka ce gobe za ka mutu yau kwana za ka kana sallah ko amma shi yanzu da za a ce gobe zai mutu ba abin da zai gaba saboda yaqini daga Allah ya da ake so mu roga wa Allah da wannan tsari to shi Allah ya faɗa cikin sarki yace za ka je bawa yana zuwa ubangiji ka dawo da shi shi Allah ya ce wa fi ko min mara da kana ku min qawli an ya atiya ahadakum al-maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajali قريب فأصدق وأكون من الصالحين أنا أقول ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون Allah yake ku biyar da abin da muka azurta ku tun ka ku wato mutuwa da zo da yanku ka ji yana zuwa ya ubangiji ina ma ka ji kin samu sai zuwa wani lokaci ta an wani yake fara cikin da yanzu yake a wajen wata biyu ko daya fa asbada zan yi sadaka wa kun min salim kuma zan zama mutumin kiri sai Allah yake walan yu'akhir Allahu nafsan idza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa rai idan ajalin da yake wallahu khabirun bima ta'malun Allah da bada labari idan gani da ababen da kuke aiwatarwa mun ji sai ba za ka rama ba sai kan idan ka ga mutum ya tafi lokacin da ne idan bai da ubadu ba wai shi ne ba lokacin ne ne ba lokacin da yana da yana jira ka to shi Allah yake la amina amalu salihan bima taraktu kalla Allah yake ƙarya yake ba ne ba كلمة رجعا وزجر إنها كلمة أي مدرع في قول هو قائل هذه في فلاح فبعدين تبقيت أما بعد الجواب ألا يجوامي ورائهم برزقه ورائهم الوراء أمك من جاء أدن بياني بياني تسيوى أدن بياني أدن gaba da baya ko wani da roka kana cikin kalimatul afdal kana iya ma'anar ta ba da ma'anar gaba ko baya yayin da yake da ta zo a jinna saboda haka amma mahum kenan lalle a gaban su akwai barza akwai barza kuma ya kada shi ne gida gidan ka ne kenan wanda muka fara idan mutum ya ya zo a rayuwar ta duniya gidan ka uku mun fara jiya da yau da gobe yanzu a jiya mutu wanda ya mutu kuma ya shiga gobe ita ce barza ya tafi barza wanda kuma barza nan kamar yadda muke kafa a koyo jima'a da kira wa kanmu cewa ta fi tsaho fiye da yau ɗin ta. Yau ta fi fiye yawa, ta fi fiye yawa, domin shekara cikin cikin da biyan saba'in tamanin to lokacin da zai tafiya ta fi yau ɗin ta kuma Allah ne ya san iya adadin shekarun da ne. Duk wanda ya mutu jiya ko yau ko shekaran jiya ko bara gaba ɗaya yana nan wato a yau ɗin sa. kuma Allah ne ya shekara ɗari ne ne to shine wani wa ra'ayin barzahu lalle a gaban sa akwai barzahu muna yawan ba da wannan misali sai da Umar ko ka dauko sai da Abu Bakar da ta bada labarin sai da Umar ya riga shekara ta biyu bayan hijira shekara ta biyu da yawan watanni bayan hijira to ka auna da gani yanzu sai da Usman shekarar da nawa sai da Abu Bakar shekarar da nawa a gidansa na biyu dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ko da talatin da tara da ɗari hudu da talatin da tara tun da arba'in da ɗaya rufe ne fourteen forty one a cire shekara biyu kawai ko uku to shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara sai na bakwai yana gidansa na yau shekara nawa yayi a duniya 63 63 yayi a duniya ta ba da sau ninkin bai wai dogon ne ya kawai ninkin ba ninkin haka na bayan hijira ba sai bayan bayan bayan rasuwar annabi alaihi salatu wasallam da shekara da shekara nawa bayan da ya wajen da da shekara na da na Abubakar da su da yi auki lafa da shekara biyu ne zuwa uku ko waje kai kana so ka ce mutumin shekara hijira kenan to nawa kenan shekara dubu ɗaya da nawa na gane ma abin da kake nufi da talatin da ɗaya to mu bar shi a bar shekara dubu ɗaya ɗari hudu duk mun ajiye na gaba shekara dubu ɗaya ɗari hudu da ya kawo baka har yanzu yana kwanu a gidansa na yau Yanzu da Allah ya ɗauki kuma wannan abubuwan ko gaba ɗaya da ake faɗa Allah baya wasa da kowa wallahi sai kowa ya gode shi yadda za mu kawai mu yi kokarin gina yau din mu yawa saboda ta fi tsawo ta fi tsawo duk abin da Allah ya baka yanzu a hannu kokari ko za ka gina yau din da kanka yi kokari ka gina amma za ka yi shi sai yin cewa ka da mu yanzu ji da Allah mu kun san ke ke gaya mana cewa wato la'alli amalu salihan bi ma min wara'ihim barzakun ila yawmi yub'athun kaga abin da yake har zuwa ranar kiyama shekara nan za ta tafi kiyama a wanda yake da Allah ya sanu da kan ta abi ayyana murtaha fi ma anta min zikraha ila rabbika قل إنما علم عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو dalilin da yanzu ba wanda ya san shekara dubu nawa za ta haka ba ku wallahi kuma rayuwar ka ta biya ita za ta dawo yau ashirin da biyar da kai talatin arba'in yi kokari ka gyara ta kawai kuma sannan a shekara saba'in fa da kai a duniya ko tamanin za ka wadda ka hore din ma ka ji daɗin ku gudanar su da Allah ya ara ma rayuwa wani lokaci ba za ga lokacin da ya fara kantuwa sai an tafi da bitin a gyara kan a kuma gyara haka to a wanda za ka ji daɗi yi kokari ga Allah shekarun jin daɗi yanzu misali ka kira mata shi ka tambaye shi shekara nawa ne da lokacin da ya ba kuruciya ka ɗauka daga sha biyar har zuwa hamsin da biyar ka ɗauka haka sha biyar zuwa hamsin da biyar Allah ya ara ma lafiya to gaba daya in ka cire sha biyar a cikin hamsin da biyar shekara arba'in to idan za mu shekara tamanin an ƙara ma ishirin da biyar wannan ishirin da biyar ɗin fa da za ka gaba gaba ɗaya rakiya za ka sai a fara sai da ka ce karka sha shiga da yawa ko kuma gishiri ko kaza ko ka a ta ba ka doka to wannan shi ne wa min wara'ihim barzakhu ila yawm yub'athun wanda yake to yau din sa da yau to ya rubiya kuma duk Allah ya ce bace mu gaba ɗaya mu ajiye mu duk wanda yake nan wanda wanda aka kai makawarta shi ne ke da gaba ɗaya mu ajiye mu muna da zamu da zamu gyara abubuwan da kowa ya kusa ya kowa sani da ni da kai ba mu kowa sani kurakuran mu da kai kan da yi da Allah ya ce wani da insanu ala nafsihi basira ni na fi kowa sanin matsalolin abubuwan da suke damu da waɗanda nake wa Allah da gani da ji kai ma ka sani akwai wanda ina yi kowa ya sani Allah ba ya sani akwai wanda kuma da gani sai Allah ne to kai mu gani ka jara to ji wa zuwa ra'ayin barzakun ila yau ba su lalle a gaba da su akwai gida na na yau har zuwa ranar kiyama haka za a yi zama a cikin Allah ya tabbata sai Allah ya yi فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه أولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون Allah madaukakin sarki yace sai da ni fi qasduri da zara an yi buta a cikin kaho za a tafi a kan gaba ɗaya kenan tafiya ba zaune za a yi daban daban amma kiyama gaba ɗaya za a tafi ba wanda za a ce an bar ruwa ne ko a mutu a jini za ka ji wani ya riga mu gidan gaskiya amma tashi ranar alkiyama ko an aka yi buta ta biyu a cikin kaho gaba ɗaya za a tafi kaya da jikoki da tattaɓa ne duka shine bala'an sa ba Allah yake ba wata dangantaka a wannan rana babu dangantaka yawmal idin a wannan rana wala yakin ta aruna ba kuma za ki rika wato tambaye junan su ba kaga wani zai ce ga aya ta ba'ala ma'zuma ala ba'd yake ta aruna wannan da ke bayan an gama komai ke mutum yana aljanna zai ce a kuma wani kuwa amma wani karan fari ba tambaya babu babu tambaya domin kowa ta kanta yake yau da yake rubar mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani Allah yake da kullum mar'in minhum yawma idin sa'alun yughni kowa ta kanta yake to shi ne Allah maka kusin sarki yake bala an saba bayyana babu na sama a wannan ranar wala yake sa abin babu tambayar wani domin ana cikin fulki mun fara bi karo da dai ayar saboda ne sai bayan gaba komai ne za a yi wannan tambaya Allah ya ce ba ban saku da mawazi ne duk wanda ma'aunin su suka yi nauyi ne za ka ce mawazi kuma ma'aunin su ne mun taba wannan bayanin a ayoyin baya shine saboda ayyukan iri ne akwai kalla akwai zakka akwai sadaka ta da zumunci to su ne mawazi ba wai ma'aunin ne kake kake ba kuma sai magana wasu ba da suka ce a mawazi shine bayan auna ayyuka za a auna mutum ba a dora ta gaske mai mun yi wannan bayani shi ma baya to saboda haka Allah ya ce duk wanda ba auren su suka yi nauyi aulani ka humul muflihun to wayannan shine wanda suka samu rabo suka rabo da Allah ya kawo a cikin wa man qad mawajibuhu amma wanda ba auren sa ba suka yi kafa kafu Allah ya ce ba ulai kan ladina ajru wa anfusahum sune wanda suke azara kawunan sai yayi azara Allah ya ce bi jahannama halidina za kuma su dawo cikin jahannama suna masu dawama cikin jahannama sai Allah yake tarfahu zuwa gumin daru wuta za ta cinye fuskokin wa hum fiha salihuna tana yaye musu fada wannan kalmar wato salihuna shine malamin ce ba wato ma'anonin da cewa kamar da Abdullahi ibn Mas'ud yake cewa wa hum fiha salihuna ai shine kaza kaza kai da daji wato a da fadar da take kan bibi ta daga al'adun haƙoran mutum ta da gaba da wuta ta cin mutu sai haƙoran za a ga ganin su sarara shine kali ko alkulu alarasi abin da yake nufi kenan sannan annabi alaihi salatu wasallam ya faɗa a wata ruwaya daban ta da yake cewa da durun na abin da ake nufi da umbiya kali ko shine wuta ta cinye fuskar fatar fuskar mutum har lefa lefa zai kaji na gaba ya kawo daidai tsakiyar hanci ya dago ya bayo gaba daya zuwa kan hancinsa a gaba bukata kana kuma da kada shi ta baba da shi kan a gani har kasan ma ba ta zuwa kibiya babu kada shi an ji ne ake nufi da alkulu kaga hausa shi ne za a ce mutum za ka ga shi yayi yan bawo kamar yadda ake babbaki kan rago kaga babbaki kan rago kaga yana hukumar domin ta kabirin misali ke in dai babban da ta yi to za ga gaba ɗaya fata ta yi ne sai da koran a waje to shi ne alkudo da ba ka Allah yake wujuhun yawma idin musfira dhahiqatun mustabira wa wujuhun yawma idin alaiha badara za ku wata fuskar gaba ɗaya a wannan ranar kamar kura haka zuwa kamar an babban ke da kura ترهقها فترة أولئك هم الكفرة الفجرة كما قلت يوم تبيض وجوه وتسود وجوه wannan fuskokin wato wanda za su barci su ne wayannan ko kuma inda ya fara su wata daha wala surul mujrimina yawma idin zurfa bayan duk da ba cikin kuma ka idan ka ba an kada bula ka auno idan mutum idan wato bulu ne ga ta maka kuma ga shi bulu ba zai dadin gani ba to haka fuskar ga mutum za ta zama to shi ne Allah madaukakin sarki yake wa hum fiha qalihun za su dawoma a ciki kuma da kabilan mutane da mutane da Allah yake ta babu kaga hada abin da zai a wani shekaran jiya a kan kan yin da ake shiga ake ta bayani a kai an ji alamu ne na cewa ya kamata a koma zuwa ga Allah darasi ne wallahi darasi ne yawa yanzu ran laraba da ake magana cewa mun kai sabo London suna nan ai ka su ne ba mun ji hadisi cewa annabi ne da haka suna ya ce wutar da na wutar ke nan gashi ba ai wannan zaka ji karatun da ake so ka koya kenan cewa da ta rage uku ba a ranar Laraba da ya rage uku ko hudu suno jira da fara zuwa yana koma jima kuma sai dai ka gidaje kowa zai kalli a duwan da ke zama kafa waje da da dama a wai wani wani aran ba da yake karatu a yanzu lamara da yake wai ji to yin suno din da zo na ta haba aran ba sai to wai an a ganin nake yanzu ma mun gani wallahi saboda shi ya yi zaman ingila wajen shekara ta wai a gani nake shi yanzu ba mun gani ya isa ga wallahi zuwan sanyi karatu ne zafi ma zuwan sa karatu ne zuwa ke kowa ya koma zuwa ga Allah ai an haka da da iyayen suna ta faɗa an dade wa yi irin wannan sanyin ba to abin da ya kamata ku dauka shine darasi cewa Allah ba wajen sarki yana kwankwasan mu mai tauri da koma zuwa gare shi ai ba da mana irin wannan amma kasashen wajen ana mutane ana mutu za ga ni kasashe da yawa irin saraje zuwa da sauransu duk sun saba da wannan ai kai ka dauka sabon ni'ima ce kawai ki karatu ne darasi Allah to kaba da yake zo mana goma da cewa ba daure da shi da yawa banda darasin cewa mutum da Allah ya rufa mana a yanzu ga shi mana cikin nan kaga mun saba karatu a bugu da kogogi amma yanzu an karo saboda kar a yi sanyi to ka saba gano cewa a yanzu ba abu da aure ne ba duk wannan darasin ake so ka koya kai yanzu wani yanzu in aka daji bayan ya shiga daki sai ya kunna irin rubuci da din nan ya kunna ga sannan da ahadin barbu a cikin da zai kwanta wani kuma yanzu yana nan a waje ba gurin da zai fara kuma ba littattafani ba barbu to duk wannan karatu ake so idan Allah ya wani abu ya ka wani abu ko ne kai karatu a kai lokacin da kaje gaba to ake haramu kai ba kaje da cikin daki da cikin da cikin Allah na gode ba gode Allah da wasu kuma sai kai aikata ta yaya ta hanyar dinka sai kuma kaje gaba da biyayya gani shikenan wato Allah ya kike ba to Allah ba ku cikin gaskiya ga yabara to ya kalbawu zuwa hubun naru wa fiya ta da ko wata ra ta cinye mutocin kamar da yake zuwa wannan ya wudu a hukumin nan ko kuma ya zaura alamul ladina kafaru hina la yakufuna an wujuhihim nara wa la an zuhurihim wa la hum yusarun wanda muka ji a suratul anbiya kana da wuta za su ba za su kare su daga wutar da ma saboda yawan da karfin ta to shine wannan shi ya kare su ne suna cikin a cikin wutar yanzu da fuskokin su kuma kar a dauka wai zuciyar sun mutu da ran su mun fuskar za ta koma haka kamar ta wanda ke rago da ran sai Allah yake ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا
Allah ya ce alam takun ayati tutla alaikum ayoyi na ba kasance ana karanta muku su ba shine wa ba'u na ma'azilina ata na ba'ata rasula shine kullama ulqiya fiha mawjud sa'alhum khazanatuha alam ya'tikum nabiy malaiku da suka tambayar ma ihu a wajen suna cewa wai masu gargadi ba su zo muku ba ko me gargadi bai zo muku ba kalu bala kan ja'ana nabiy fa ba fa kazzabna to shine mamma Allah ya ce alam takun ayati tutla alaikum ayoyi na wata kasance ana karanta muku ba fa kuntum biha tukadzibun amma kuke kare ta su me kare ta aya ba shi ka faɗa da rasul ba eh akwai rijalin an akwai rijalin badan wani za ga aika kaje kaje wani kuma da baki da bibbi wani kuma iya da baki kawai to sai Allah mana hukun zan ce ce kalu sai da jina to a rabbana ya ubangiji mu galabat alaina fi quwwatina ai kaciyancin mu da rinjayen shi ne fi quwwatina kaciyancin mu da sai neman mu da rajin arzikin mu da rinjayen wa kunna qauman balira mun kasance mutane ne fatattu da ba su za su wato wannan sai Allah ya ce rabbana sai ce rabbana ya ubangiji akhrijna minha ka fitar da mu daga wutan nan fa ina udra in muka tafi fa inna zalimuna mun tuka ajalai wai za abu da su in suka kuma su ajalai to kaga wannan akwai wani littafi da daga irin rabbanonin na rabbana rabbana maybe wani aka samu wani kawai aka rabba ya ce ko ya rubuta rabbanonin nan guda kaza hadda wannan rabbana da na ciki to wannan bai kike cewa ويقولي ربنا ربنا إيه ربنا غلبت علينا شكوتنا وكنا قوما ضالين بكثير كما أبا ربنا أخرجنا منها وإن أجنا فإنا ظالمون تلك ربنا من يتعالى والله كما هذا الجواب ربنا أجل لنا إتنا قبل يوم الحساب سوري Allah da gaskauto musu da azaba ba suka ce ka bare kawai wace ma ka daga hannu kana ba sai Allah ya zoje to Allah wanda mutum sarki yake bai na uzuna in muka dace ba in na zuwa ne lalle mun kasance mun zama azalimi sai Allah ya ce قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاستمرتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ألا يتقال أحديثي اخسأوا فيها وأنت أسكوتا haka malaiku za su gaya musu da umarnin Allah madaukakin sarki ku kaskanta a cikin wutar wa za ku kalli mu da ku ƙara magana innahu kana fariqun min ibadi lalle ku sani cewa an samu wata tawaga da cikin bayina ya kulu da su kuma suna cewa rabbana ya ubangiji amanna mun yi imani faghfir lana wa hamna fazaba jamu mana sannan ka ji kanmu wa anta khairur rahimin kai ne mafi wato mafi alkhairin masu jinkai Allah yake wata kasumu mutaqalliya amma kuka rike su wayannan bayi masu wannan addu'a ku ne musu izini kai da Allah ya gaya mana cewa da zarar sun ga su izini suke musu suna ganin su innal ladina ajramu kanu min alladina amanu yadhakun wa idza marudihim yatazamadu dan sun ga su ne da aka yi musu dan jira dan jira za a rike musu wajen ga mazo Allah aiki aka tsarkake musu shugabantaka iri iri to shine Allah ba ku san sarki yake ko wayannan bayin dawa ga abin da suke fara ko yake su kure musu izini a ta an so ku miki a sai da wato suka mantar da ku an batuna wa kuntum lirum tabhaku kuka kasance kure musu dariya Allah yake ni da zai ku umu yoma shi ma saboda ko ayo kuma na saka muku sakamakon hakurin su na saba musu cewa annahum humul fa'ilina sune masu rawata a wannan rana Allah ya sa mu cikin sai Allah ya tsini na qala kam labithum fil ardi adada sinin قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون الله هو فجر تربية كان كم لبثتم في الأول عدد سنين في أتبدي بيوم دا أتي وين تكرا نوكي أبن كذاني تكرو نوكي عدد سنين تكرا نوكي قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم تكي muna jin da kwanan mu ko kuma yini ko dai kwana ɗaya ko rabin ne wani sashi ko wani bangare awa biyu ko uku ko biyar ko shida to sai Allah madaukakin sarki yake fasali al-adila duka kuma ku yi lissafi ku tambayi masu maliya su ga ni domin mafi yawancin laraba kamar da hadisi ya nuna mana ba su damu da lissafi ba shi ta annabi ya kaji bayani akan wata da yake ajaru hakaza wa hakaza wa hakaza ko shi ne wani suka ce a cikin da ake so su nemo ƙwararru wajen lissafi su lissafa musu kwana nawa suka ko shekara nawa wasu malamai suka ce a'a fasali da aya biyu ku tambayi malaiku su su sani su su sani da daga sai su da yawa shi ne fasali da aya biyu ku ce Allah yake kala sai a ce da su illa bikum illa qalila ko shekara babu ko shekara da wani da biyar ko dari zaman da ya duniya ba wani kwanaki bane ba su yawa kwanaki ne kaɗan domin mun kwanta da yau kanta kaɗan illa qalila law annakum kuntum ta'lamun ina ma dai a ce kun san haka ina ma kun san haka to sai Allah yake ayoyin da shi أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين Allah madaukakin sarki yace an ba hakibatu shin kuna zamani annama kalakana kuma abasan mu mun halice ku ne dan wasa shine abota Allah baya wasa da kowa wa annakum ilaina la tujahun ba kuma za ku dawo gurin mu ba kuna tsammanin haka shi da yake a saboda insani hali da raka tuda dan adam yana tsammanin za ku kyale shi kana dubi ai ko bature da yi mota ko yayi wani abu Allah ya yana bada wato manuwar cewa ga abin da yake ko ya idan ka dai jira da kana zuwa da kanka ga abin da yake zuwa yayi ta ai kaza ai kaza idan to yana da tsari amma Allah bai yi ba zai yi ba to Allah ko cikin sarki da ya halitta yake jiko yake a cikin tsari ya ga ya ma wani farhali sannan kuma ga abin da za a yi a cikin wato a cikin rayuwa gaba daya duk an bada Yasa yake kuna tsammanin na halice ku ne don wasa. Yasa ga sanin daga turi turawa da yahudi ke suka yi mana illa ke. Sai suka jefa mana gaba ɗaya yanzu muka bai da rayuwar mu gaba ɗaya wasa. Wannan yanzu duka gobe ya koma yanzu misali matsala alwala wal bara gaba ɗaya turawa duk cire ta. Kuma akwai duk ba ayoyi mun biya ba ya yi wanda jin amuru la ta tattu la ta tattu bi ranar min dunikum alwala wal bara. لا يعلمهم خبالا وجوما عليكم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين في الولاء والبراء أما يجب أكل دليل واسم لي da yawa yanzu za a tura kuma ka zauna da nauka za ka gani da yawa abubuwa yanzu misali abubuwa da yawa ba sa zuwa kan ba sa zuwa kan mutane yanzu misali abin da ya shafi wannan ko ko ko talla na sabulu sabulu saboda mutum yana da manufa da kai da abin da yana da wani abin da yake so cin ba mu da kawai za a ji aika za za ga idan sai lokacin da zai yi sabulu kuma to za a je an tsako hoton wata ita ba wannan sai jin gara a wuta cewa to yadda za a sa hoton da za a rika ba ta fasar da sala shi kuma musulmi da yake a duniya yanzu ya kai ya hoton mallar da kalla da farfa da da wani irin da yake zai koma har yana promoting din sa to su mutane masu marba a tarihin wannan abubuwan sai ka kalle su ka bi da alaƙa ce kawai in zaba da wallahi ba za ka yi promoting ka dai ba a idan za mu yi ne ya a dora hoton mata ba ya ce ba duk da wannan marba suke kai ma wasirar da Allah ya ma yi amfani da ita shi ke nan kawai amma yahudi yanzu kana magana yahudu gidaje nawa ne aka kawo za ka yahuda ne yahuda shi ne tsarin su duk tsarin su kobo da kobo shi ne yahudu ai Allah ya sa su fara zuwa kiyama ba za ta kai ba a ji an samu wasu rika bin yahudawa ko ramin da mu suka da cewa sun ji a yanzu a haka mutu ta hanyar wasanni musamman ko kwallon kafa ko wani abu za su gaba ɗayan cire alwala wal bara mutum ya rika jin cewa eh yana kallon bandin da amma ba an gane baya da yanzu an ce yana jin lafiya ne ka tau zauna da matasa za ka gane haka lafiya ne ba cewa muke ya wai kai banda wai ba ba alwala wal bara din ya faɗo ne kai da dan uwansa amma da wajen kafiran babu in ka ga yana alwala wal bara to kana majalisi ne yana ba kalona ko kai kana Liverpool yana Manchester United shine anan ne alwala wal bara za ta fi ba zai yi da kafaran ba amma kai da kai dai kuma abin sai da na san shi karin jiya wajen na ji da ka zo sabon gari ina da ya ga wani dace wallahi idan idan wato kai kai wani abu ya faru za a iya tambayar da fatawa Allah gura ne kawai da hayarsa amma na jira wai wai an yi ban abai dari ko kuma ban tantance ina je wai an ba ta gaji an ci da biyu su da azuna wai yana zuwa wai ya ba ku ɗaya wai yana ga wanda yace da me zaka ji ga ga ci biyu ga rashin jirgi wallahi na ku miki biyar na kallon da ina ta kallon da bawo Allah inda matsala za ta taso fa tawala ai Allah saboda yadda hankali da kai amma yana ga wancan cikin da yana zuwa aba a cikin kwasu ruwa jiya yace kin da mun ayi abdali kin da mun ayi abdali mun kaje ba mu jiji ne aikin da yahudu suke mana sun gama da ni ne ka ba ku tsaba Allah wallahi azim wannan dai yayi jika ne makashi yaro ko auren fari da yana da aure da jagora amma yana ga ya wata ai dole ka yi hakuri da kuma yana tuka guri wani abu ya muku kinsa cewa yake gare da jirgi ga guri ba to wannan abubuwan fa Allah yake ga mana ba hakimtum annama kalakana kuma abadan kuna tsammanin mun alje ku dan wata wa annakum ilayna la turja'un ba kuma zan ku da gurbu ba Allah yake ba ta'alallahu balikul azim Allah ya fi karfin ya alika dan wata shine ba ta'ala Allah ya fi karfin haka al-malik wanda yake karfi al-haqqu na gaskiya to Allah ko mutum zai ce la ilaha illa hu ba wanda yake danta abota wa kiji rabbul arshi shine ubangiji al-arshi kage an fada al-arshi ne saboda ai ita take sama kowa to Allah ko mutum zai ce shine ubangiji da ita ba al-karim kuma wanda yake wato mai daraja to sai Allah ya ce wa man yad'u ma Allah duk wanda ya hada wato yayi kokar wani Allah tare da Allah shine wa man yad'u ma Allah ilaha illa wanda ya hada wani Allah wajen bauta tare da Allah la burhana lahu fi ba shi da wani dalili fa inna ma hisabuhu inda rabbih to hisabun da da kirdiga da za a yi yana gurin ubangiji innahu la yuflihul kafirun dan ne yake gani ba bare ba za ta rabota sai Allah ya ce wa qul kafi rabbi ya ubangiji rabbi ce Allah ka ba barka war an kai dukan mu kuma wa an ka kai rola ni domin kai ne mafi alkhairin ba su jin kai Allah ya rubuta cikin zuciya da lafiya awwal da kuma da dai Allah ya ba mu ladan sa wannan kai kuskure Allah ya yabe mana akwai da jira jira ga nan makota ma ana ga mu akai wani ba Allah da ya rasu muna roƙon ubangiji Allah ya yabe maka dan cikin ganduwa akwai wani mataki da ya rasu muna roƙon ubangiji Allah ya yabe mu da lafiya mutu idan za mu dawo Allah za mu tsaya da kyau da imani Allah ba ku kun sarki nuna mana gaskiya gaskiya ko ba mu ko bunta Allah ya nuna mana kariya kariya ko ba mu ko guje maka wannan yanayi da muke cikin jarabawa dan ya Allah ba mu cewa lafiya Allah madaukakin sarki ya ba wa ta lafiya gida da ku da lafiya ku da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya Allah madaukakin sarki da dinda da rahama ka gurgura kiyayen mu idan ta mu ta ga Allah ya mu ta da imani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين